والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي amma ba da yanwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala cikin ikonsa da huwa cewa sarayon mu ta sake iso wannan rana ta litinin yau goma sha takwas ga watan safar shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun sake haɗuwa wannan majalisi na masjidu Ali bin Abi Talibin nan gandun wan bai cikin garin azare don ci gaba da darasin mu a wannan littafi na taskiyatul fus muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu dacewa darasin da ya gabata mun tsaya cikin bayani da aka fara dangane da aqsamul qulub wato ana ambatawa dangane da rabe-raben zukata ita zuciya tun da mun ji matsayinta mun ji yadda ta kasance jagora ce a jiki dukkan abubuwan da yake wakana daga gabai ita ce take umarni ita take ba da sarrafawa to bisa haka sai ya zamanto malamai sun kasabta zukata kashi uku babu na hudu dole zuciyar mutum sai ta zama ɗaya daga cikin waɗannan guda uku mun ji ɓangare na farko muna roƙon allah ta'ala ya kai mu wannan martaba zukatanmu su zan a cikin wannan aji shine alqalbus sahih wato alqalbus salim wanda dama ba a samun rabautuwa ma wajen Allah a kiyama sai wanda yaje da ita sannan na biyu mun ji batu akan alqalbul mayitu zuciyar da take matacciya mun ji irin siffarta to akwai nau'i na uku wanda shine na ƙarshe alqalbul maridu zuciya majinyaciya akwai zuciya wadda ba ta da lafiya ita ba ta can ba ta nan ba zuciya ce alƙalbus salimu ba sannan kuma ba zuciya ce mayitu ba tana nan a tsakani majinyaciya ne to alƙalbul marid mala ce kalbun lahu hayatun وبه علة تمده هذه مرة وهذه أخرى ita ce zuciya wadda tana da rayuwa ita ba matacciya ba ne to amma kuma wa bihi illatun wannan zuciya tana da jinya rashin lafiya illa shine jinya rashin lafiya aibi tamuddu hadhihi marwatan wa hadhihi ukhra wannan tana janta wani lokaci wani lokaci kuma waccan siffar tana janta wani lokaci sai ta zan lafiyayya lafiya ta jata ma'ana ta karkata zuwa ga abin da Allah ke so da abin da annabi ya yi umarni da siffantuwa da irin siffa ta mutanen kirki kin abin da Allah ya ki san abin da Allah ya so wani lokaci kuma sai ta jayu zuwa ga jinya zuwa ga abubuwan da Allah subhanahu wata'ala baya so shine malam yace wa huwa lima galaba alaihi minhuma to sai mutun ya zamanto bangaren da ya ranjaye nan ne zai karkata bangaren da ya ranjaye sai zama nan yake in lafiya ce ta ranjaya to sai ya fi karfi ta wajen lafiya tare da cewa akwai jinya in aibin ne ya fi rinjaya rayayyar zuciya ce to amma kuma aibi ya rinjaye ta sai karkata zuwa ga aibin sai ta karkata zuwa ga rashin lafiya to wannan ita ce alƙalbul maridu shine ma ne yace fa fihi min mahabbatillahi ta'ala cikin irin wannan zuciya zaka samu akwai son Allah tare da cewa a wannan gaba akwai wata nukta da ya kamata mu fahimce ta da kyau su zukata waɗanda suke alƙalbul maridu ba duka suna ala haddin sawa bane a akwai bambanci sun rabu kashe biyu su kansu alƙalbul maridun kamar yadda wasu malamai suke ambatawa ta rabu kashe biyu akwai al'amradu allati ta ta'allaku bi jawarihil abdi akwai jinya wanda ita ta ta'allaka ne ga gabbai gabace take da jinya wajen sarrafa kanta misali hannu zai abin da ba shi ake so ba ido zai abin da ba shi ake so ba baki zai faɗi ba abin da yake na shari'a ba kafa za ta aiwatar da ba shine abin da shari'a ta yi umarni ba wataƙila a sarrafa farji ba yadda Allah ta'ala ya ce ba to kaga wannan jinyar ta ta ta'allaka ga gabbai ne shine wanda yake ash-shahawat sannan kuma akwai nau'i na biyu a cikin wanda suke wato wallati ta ta'allaku bil uqul wanda ita tara ta ne ga hankali tunanin mutum to wannan shi kuma shine ashubuhat to wannan yafi tsanani wannan yafi muni irin sa ne wanda Allah subhanahu wataala ya kawo misalan sa da yawa a cikin alqur'ani Allah ce fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada kaga wannan wato maradu shubuhat ne maradun nifaq sun yarda da musulunci amma da baki zuciyarsu kuma sai ta shakka to wannan kaga al'amari ne wanda ya rataye ga zuciya wannan yayi muni irin wannan yafi karkata zuwa ga lalacewa yafi karkata zuwa ga irin waccan zuciya wacce take qalbul mayyit irin wannan akwai wanda kuma yake maduna zalik kamar yadda muka ambata wanda yake shi kuma wato amradu ne ta ta'allaku bi shahawat wato bil jawarih ash-shahawat din kenan abinda zuciya take so amma bai kai mutum haddi na shubha ba ba shubha bane dan shubha duka tana ta'allaka ne da abinda yake yawanci i'tiqad ash-shahawat tana ta'allaka ne ga a'mal to irin su ne misali Allah ta'ala ya magana yayin da aka sanya doka na hijabi aka hana mutane shiga karan tsaye yadda suke yi gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai Allah yake yi musu dokoki Allah ya ga wa matan manzon Allah ya ce ya nisa annabi in ittaqaitun lastunna ka ahadin minan nisa'i in ittaqaitun fala takhda'na bil qawli fayatma'a alladhi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa to kaga anan da aka ce fayatma allazi fi qalbihi maradun almarad ne ma duna shubuhat wato kenan maradu shahawat nan me ake nufi ana nufi wanda cikin zuciyarsa akwai lalacewa da rashin son kamun kai da abin da ya karkata zuwa ga san zina da makamantan sai aka hana mata kada su dinga rawa murya su in za su yi magana da ajanabi to kaga wannan sai zamanto ashe amrad din ma amradul qulubin ita kanta ta ta ta, ta rabu kashi biyu sannan akwai wanda yake kuma shi ma daga cikin amradul qulubin ne ya fi karkata ta janibin ash-shahawat ba shubuhat ba domin shi ma wato ya ta'allaqu bil jawarih misali mutum ya faɗi maganganu marasa kyau ko kullata ko makamantan irin waɗannan duka abubuwa ne waɗanda shari'a ba ta yadda da su ba shine har Allah ta'ala ya kimsa wa muminai yabon da Allah ya yi wa muhajirai ya yi wa ansar sai Allah maɗaukaki ya kimsa ya ɗan fara muminan da za su zo baya ce wallazina ja'u min ba'dihim yaqulun ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا كاجا الغل شما yana daga cikin maradul qalb amma shima ma duna shubuhat yana daga cikin ashahawat za a karkatar da shi zuwa ga ashahawat to don haka shi da zuwa cikin wani hadisi wanda Imam Ahmad ya rawaito hadisi ne wanda yake sahih Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dunkula su waje guda annabi yana cewa إنما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى annabi ce abinda nake tsorace muku ina tsorace muku kaga sai ce shahawatul ghayyi sha'awoyi waɗanda suke karkatattu na na bata sai yace fi butunikum wa furujikum dangane da cikkunanku da kuma farjojinku kaga wannan ashahawat dama kai tsaye ya ambata jinya ce take sanya mutum ya nemi abincin da bai halatta bai sa a cikinsa kaga wannan marabu shahawat ne wani baya iya daurewa ya takaita a halal in dai zuciyarsa tana son abu to ko ta hanyar haram ne shi zai same shi kuma zai ci kuma zai amfani da shi to kaga fi butunikum sai ya ce wa farujikum ya adafi shi ma gaba ne aiki ke da gaba take yi wani ba zai iya controlling kansa ba sai ya biya bukatar sa koda ta haramun ne to kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ina tsorace muku waɗannan ya ambace shi a matsayin shahawat sai ambata ya ce fi butunikum wa furujikum annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci wannan sannan sai ya ce wa mubillatil hawa da ababen da suke batar da mutum na alhawa alhawa kuma shine san zuciya mutum ya ba abin da ransa yake so to kaga wannan su kuma shine abin da annabi yake nufi na ashubuhat wanda shi asalin sa itikadi ne ce ya ta'allaka da itikadi to wancan yafi wannan hatsari na ashahawat hatsarin sa bai kai na ashubuhat ba domin na ashubuhat zai iya kai haddin da zai fidda mutum jinyar za ta kai haddin da za ta fidda mutum daga musulunci kawai misali yanzu su munafukai ai a cikin zuciyarsu akwai jinya to shi saka sai Allah subhanahu wataala sai ya raba tsakanin waɗannan wanda su jinyar zuciyar za ta iya kai zuwa ga kafirci da kuma wanda jinyar zuciyar ba ta kai zuwa ga kafirci ba amma kuma zuciya ce wacce take majinyaciya Allah madaukaki ya ambaci wannan misali dangane da lokacin da aka je yaƙi ake yin shakka dangane da abin da Allah ta'ala ya alƙawari ga manzansa sallallahu alaihi wasallam idh yaqulu almunafiquna walladhina fi qulubihim maradun ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa gurura kaga sai Allah sai fayyace tsakanin su munafikai sune a cikin bakara aka ce fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada to anan sai aka kira su da suna na jinsi idh yaqulu almunafiquna a yayin da munafikai waɗanda can an ce zuciyarsu akwai jinya yayin da suke cewa sai aka ce wallazina fi qulubihim marad wasu malamai suka ce wato atafa sifati ne alal mawsufi su din dai almunafiqun din su ake nufi wasu malamai suka ce a'a akwai farki a tsakani an bambanta ne a tsakanin maradu shubuhat da kuma maradu shahawat to kaga in har ya zan haka ne to kenan kaga ayan qur'ani ma ta nuna akwai farki a tsakanin bain hadha wa dhak to alayi halin dukkan sifa wanda ta fada karkashin irin wannan alqalbul maridu sifa ce mazmuma sifa ce abazzargi sifa ce take lalatar da mutum sifa ce wanda ba a santa alayi halin malam yace irin wannan alqalbul maridu qalbun lahu hayatun wa bihi illatun tamudduhu hadhihi marwatan wa hadhihi ukhra zuciya ce wanda tana da rayuwa kuma tana da jinya tana da illa tana da jinya wani lokaci wannan bangaren shi zai jata wani lokaci kuma dayan wa huwa lima galaba alaihi minhuma to sai mutum ya zamanto bisa abin da ya fi rinjaye a kansa in lafiya sai ya zan lafiyayye in jinya sai jinyar ta mamaye shi fa fihi min mahabbatin lahi ta'ala irin wannan akan sami son Allah a cikin zuciyar akan sami son Allah mutum yana yin sako amma kuma dai yana son Allah musulmi ne yana son Allah kaga yana kiyaye sallah a jam'i yana azumi har ma azumi azumin tadawwi yana yi amma kuma zuciyarsa za ta fusge shi zuwa game zuwa ga ashahawat to kaga fa fihi min mahabbatillahi ta'ala wal imani bihi akwai imani da Allah a zuciyar wal ikhlasi lahu kuma ma har yakan so yayi ibada saboda Allah wat tawakkul alayhi yakan dogara ga Allah cikin al'amuransa ma huwa maddatu hayatihi abinda ya kasance wannan rayuwar zuciyar ta ja shi akai in bangaren rayuwar shine ya ja shi to za a samu waɗannan siffofi tare da shi wa fihi min mahabbati shahawat kuma a cikin zuciyar akwai san abin da ransa yake sha'awa akwai san sha'awoyi har ila wa ithariha wani lokaci yakan fifita sha'awar zuciyarsa akan umarnin Allah Allah ya ce kar ai kaza amma kuma zuciyarsa tana so sai ya ki daurewa sai yayi Allah ya ce ayi kaza amma kuma a lokacin ba hakan yake zo ba sai ya dage sai ya bi san zuciyarsa ya ki bin abin da Allah ya so to wa ithariha kage yana fifita sha'awa wal hirs ala tahsiliha har ma yana da kwadayin ya samar makansa abinda zuciyar take sha'awa in kasuwa zai yi zai iya bakin kokarin sa yaga kudin ya samu ko ba ta hanyar da Allah ta'ala ya halatta ba kuma hakan zaka ga yayi kokari yayi ayyukan addini ana samun irin haka ta kowace hanya zai san kudin amma kuma zai kokari har zakka zai fitar to kaga akwai son Allah a ciki kuma akwai fifita abin da rai yake sha'awa wal hasadi kuma zaka iya samun sa da kyashi zuciyar ta zamanto tana da kyashi mai yan uwansa musulmi wanda shi ma yana daga cikin amradul qulub wal kibr zaka iya samun sa da girman kai menene girman kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an tambaye shi dangane da girman kai sai ambace ta a matsayin wato batarul haqqi wa ghamatun nasi kin gaskiya da raina mutane zaka iya samun sa da irin wannan sifa wal ujubu zaka iya samun sa da jiji da kai saboda wata ni'ima da Allah ya masa tare da cewa fa yana san Allah din kuma yana bin abin da Allah ya ce da dai gurkudo amma zaka same shi da wannan sifofi ma huwa maddatu halakihi wa atabihi abin da ya zamanto shine zai ja shi zuwa ga halaka wa atabihi da kuma lalacewarsa al'atabu wato halaka kenan shi ma duk ma'anarsa kalmomi ne mutaradifan akan ce atifa ataban ai halaka wa fasada ko a ce lalacewa fa huwa to na akwai gyara mumtahanun ne kaga ya rubuta shi yace mumtannun mumtahanun ya kamata fa huwa mumtahanun min da'iyayn to shi sai zamanto ana jaraba shi daga masu kira guda biyu yanzu shi jarabawarsa ta fada akan kira biyu da za a masa masu kira ne guda biyu su waye masu kira guda biyu bahaushe ma yi wani lokaci yakan ce musamman yara suna faɗan wannan kalami na sani a ce zuciya biyu ko sai ce wata zuciyar tana ce min ne kaza wata zuciyar tana cewa ne kaza wata zuciyar tana cewa na yi kaza na aikata wata zuciyar tana cewa kar ka yi bahaushe yana faɗin haka ko ba ya faɗa to wannan alama ne na alƙalbul maridu wata zuciyar tana masa umarni da ya aikata saboda yana sha'awa sannan kuma san Allah da yake yi da imanin da yake zuciyarsa shi kuma yana masa hani to zikikika ko kuwa ake yi as-sira'u ne bainal janibayn wanda ya zamanto shine yafi karfi to sai rinjaye shi to shine aka ce fa huwa mumtahanun min da'iyain yanzu shi abin jarabawa ne daga masu kira biyu da'in yad'uhu ila Allah wa rasulihi wad darul akhirah mai kira yana kiransa zuwa ga bin Allah da kiyaye dokar manzon Allah yana kiransa zuwa ga gidan lahira samun aljanna zo zo zo yana sha'awa yana so yayi wada'in yad'uhu ila al'ajila sannan sai ya samu wani mai kira kuma yana kiransa zuwa ga duniya ya abinka mana ai Allah gafurur rahimun ne ai idan ka aikata ma Allah yana da inna rabbaka wasi'ul maghfira inna rahmati wasi'at kulli shay'in sai ta bujuro maka da irin waɗannan abubuwa ana nuna rahamar Allah yalwa ne da ita dan kai wannan ba wani abu bane Allah zai yafe maka in ka tuba ga Allah zai yafe ai an ce alwala ma tana yanke kurakurai ai an ce ramadana ila ramadana wa jumu'atu ila jumu'a mukaffiratun lima bainahunna to sai ta bujuro maka irin waɗannan abubuwa kaga mutum ya zama to mumtahanun min da'iyai da'in yad'uhu ila Allah wa rasulihi wad darul akhirah وداع يدعوه إلى الآجلة وهو إنما يجيب أقربهما منه بابا shi kawai yanzu zai zan zai ansa ma wanda kofar ta tafi kusa da shi in kofan alherin ne tafi kusa da zuciyarsa sai ya shiga sai ya aikata abin da Allah ke so ya danna zuciyarsa idan kuma kofan sharrin ne tafi kusa da zuciyarsa to shikenan sai karkata sai shiga lalacewa sai ta same shi shi saka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ambata watan a a a cikin hadisin da yake cewa wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna ala allahi al amani al kayisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut mai kaifin basira mai wayo ko a ce jarumi shine wanda ya tankwasa ransa ya hana ta abinda take so sai yayi aikin da Allah ke so dan ya samu kiyama wal ajiz wanda yake rago mara wayo man atba'a nafsahu hawaha wanda ya dinga biye ma zuciyarsa abinda ta sha'awa watamanna ala Allahi al'amani kuma yana ta burace burace ga Allah ya Allah mai rahama ne Allah mai kaza to kaga wannan alama ne na maradul qalbi cewa zuciya tana da jinya wa huwa inna ma yujibu aqrabahuma minhu baba wa adnahuma ilayhi jiwara yana amsa ma mai kiran da yafi kusacin makwabtaka da shi ubangiji Allah ta'ala ka karkatar da zukatanmu zuwa ga amsa kiran Allah shi yasa Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu stajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tuhsharun ya ku wanda kun kai imani ku amsa ma Allah da manzansa idza da'akum idan Allah din ya kira ku lima yuhyikum ga abin da zai rayar muku da zukata menene abin da zai rayarwa mutane zukata al-imanu sahih wa mutaba'atur rasul wal ikhlas fil a'mal to waɗannan sune za su rayar da zukata wa alamu kuma ku sani anna Allah cewa shi Allah ya hulu bainal mar'i wa qalbi yana shamakance tsakanin bawa da zuciyarsa to nan malam yace fal qalbul awwalu don haka yanzu zuciya ta farko da aka ambata a cikin nau'o'i guda ukun nan alqalbus salimu kenan yace hayyun ita ce rayayya mukhbitun ita ce mai kankan da kai ga ubangiji layyinun tana da tafshi duk lokacin da umarnin Allah ya zo ba ta kangara wa'in kuma ta kasance wata mai gamewa ne wasani ta biyu kuma alƙalbul mayitu kenan da aka ambata ya bisun ita busasshiya ce mayitun matacciya kamar yadda Allah ya buga misali wal baladu tayyibu yakhruju nabatahu bi idni rabbih wallazi khabutha la yakhruju illa nakida ƙasa wacce take mai kyau ƙasa lafiyayyar ƙasa in ruwa ya zuba ya kharuju nabatahu bi idni rabbi sai kaga ta fidda tsiranta yayi kyau da izinin ubangiji saboda tana da dafsayi rayayyar ƙasa ce wallabi khabutha amma wacce take mummuna ta lalace matacciya kenan wacce rayayyar ƙasa wannan matacciya la yakhruju illa nakida ita ba ta fidda komai sai gyauro ba abin da yake fita mai kyau a ciki wasalisu nau'i na ukun nan kuma da aka ambata maridun ita kuma bata da lafiya tana da rayuwa rayayyar zuciya ce amma kuma ba cikakke yanzu misali ko da mutane mutum ne guda uku wannan lafiyayye ne ko ciwon kai babu ko masassara babu tare da shi a janibi guda ga wani shi kuma ya faɗi ya mutu macece ne ba a butsine shi ba sannan a gefe guda kuma ga wanda shi kuma bai da lafiya jinya ta kwantar da shi babu lafiya yana kokarin tashi dai da kyar za su zama ɗaya ba za su zama ɗaya ba lafiyayye shine wanda zai iya aiwatar da abin da ake so matacce ko yana nan a daskare waje guda inda aka yake nan nan yake kaga shi ba a tasa wannan mai jinya kuma fa akwai fatan watakila ya samu lafiya ko ba haka ba in yi kokarin neman magani da ikon Allah sai kuma ga Allah ya ba shi lafiya akwai fatan watakila yana dai da hope cewa zai rayu zai samu lafiya amma idan kuma cikin ikon Allah bai sami maganin da ya dace ba bai samu kulawa ba jinyar tafi jikinsa in Allah ya kaddara ajalinsa a jiki sai kuma kaga ya mutu to haka lamarin yake ita ma zuciya yadda san jiki haka take ko dai ta zara yayya ne lafiyayya ita ce mai bin Allah ko kuma ta zamanto matacciya wadda ta juya ma Allah baya ko kuma ta zamanto majinyaciya tana da lafiya amma lafiyar babu nagarta in an yi sa'a sai ta rayu ta yaya za ta rayu ta yadda ta bi Allah da manzansa in ta karkata zuwa ga gaskiya ta yi fada da abin da take sha'awa wanda ya saba ma dokar Allah ta karkatar da kanta zuwa ga abin da Allah ke so ko da zuciyar taƙi to sai ta samu rayuwa amma idan kuma ta bi abin da take sha'awa aka karkata ga can to kuma ita ma sai ta zamanto ta mace Allah shi da mu na'am wasalithu yace maridun ko fa'imma ila salamati adna wa imma ila al'atabi adana ko dai ta zamanto ta fi kusata zuwa ga kubuta shi ne bayanin da ne ta zamanto ta samu assalama wato ta kubuta kenan lafiya ta same ta to watakila ita majinyaciyar sai ta zan in ta sa'a ta fi karkata zuwa ga samun lafiya sai kaga Allah ya taimake ta ta samu lafiya bisa ga bayanan hanyoyin da muka ambata wa imma ko kuma ta zamanto ilal atabi zuwa ga halaka adina tafi karkata tafi kusa al atabu shine al wato wato al halaku aw al fasad to alamatu marad al qalbi wa sihhatihi alamomin da za su ambaci yaya za a gane zuciya jinya ya same ta sihhatihi ya kuma za a gane zuciya ta samu lafiya wani ma'auni za a yi amfani da shi yanzu ka gani an ce dole dai a cikin zukatanmu dole a cikin group ɗaya take a cikin guda uku nan to matacciya kan Allah ya mana tsari da ita marar lafiya ma Allah ubangiji ya mana tsari ya warkar da mu mai lafiya ita muke so zukatanmu su zama to ya za a gane in zuciya ta gamu da jinya dan mutum ya san yadda zai magance alamatu maradil qalb alamomin da suke nuna jinya na zuciya qad yumridu qalbul abd zuciyar bawa lallai za ta iya yin jinya wa yashtaddu maradu kuma jinyar ma ta zamanto ta tsananta yadda mutum zai kwanta jinya sai a kwantar a tayar ta zuciyar ma za ta iya jinya irin wannan mai tsanani wala ya arifu bihi sahibuhu kuma mai zuciyar ba zai iya sanin zuciyarsa tana jinyar ba kaji wani hatsarin bal kadi ya mutu kai zuciyar ma za ta iya macewa gaba ɗaya ta zama matacciya wa sahibuhu la ya arifu bi mautihi mai zuciyar bai san zuciyar ta mutu ba sai zuciyar ta mutu mutum bai faɗaka ba ka san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci cewa cikin hadisin da ya inganta lokacin da bawa ya aikata laifi nukitat ala qalbihi nuqtatun sauda a zuciyarsa sai a ɗiga masa ɗigo wanda yake baƙi idan aka ɗiga masa ɗigo wanda yake baƙi in ya faɗaka ya san ya yi Allah laifi ya dawo ya tuba ingantacciya ya yi nadama a kai da azmar ba zai ƙara komawa ba to sai a goge wannan baƙin ɗigon ta zumunto sukan amma in bai yi ba kuma ya sake aikata laifin to sai a sake ɗigawa in ya sake zamo yana yi ana ƙara ɗigawa har sai ya zamanto wannan bakin yayi katutu akai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci cewa fa zalika arwanul ladhi qala Allah ta'ala wannan shine arwanun da Allah ta'ala ya ambata bal rana ala qulubihim ma kanu yaksubun abinda suka kasance suna aikatawa ne ya katutu a zuciyarsu ka san nau'in zuciyan rufin da ake akan zuciya akwai wanda yake makanta ne akwai kuma wanda yake tsabki ake akai eh akwai wanda zuciyar makancewa ta yi akwai kuma wanda tsabki ne akai akan zuciyarsu wannan shine yafi muni macacciyar zuciya kenan da haske baya shika da yace am ala qulubin aqfaluha na'am dab'i a rufe a abu hausan ne ashe yin dab'i ai hausan ne dab'i an yi dab'i in larabci ne sai ka ce alƙuluf am ala qulubin aqfaluha ko ko an yi dab'i ne akan zuciyarsu to ba an ga ma turanci da yake shi kafi iyawa sil sil ko S-E-A-L seal in an ce seal menene to ba mu ci gaba na'am yace kad ya mutu sahibuhu wala ya'rifu bi mautihi wa alamati maradihi aw mautihi kuma ba zai iya ganewa alamar watan ta yi jinya ko kuma ta mutu ba ko kuma wato abin nan iske inafi ne wa alamatu maradihi aw mautihi wato alamar jinyar zuciya ko kuma mutuwar zuciya shine zai bayani anna sahibahu la tu'limuhu jirahatul ma'asi ya zamanto mai zuciyar miki na sabo jirahat ai idan miki ya samu a jiki ai za a ji zafi ko wato yanzu kaman yanzu dai kaman yana baka kwatance ne da jikin mutum mu dauki kwatance ne jikin mutum misali yanzu hannu idan jini yana kewayawa ta jiki daga abu ya soki dan yatsa mutum zai ji ko ba zai ji ba zai ji amma alama ne na cewa wajen ya mutu idan sankara ta kama wajen ya zamanto an datsa wajen mama mutum bai ji ba gabar tana da rai in sankara ya kama ta kansa to idan aka zo aka datse wajen ba zai ji ba saboda mai wajen ya mace to kamar haka ne ita ma zuciya shine ke kawo kwatancen ne yace bal ina ne anna sahibahu la tu'limuhu jirahatul ma'asi mai zuciyan ya zamanto miki na sako wato in sakon sai ambace shi kamar miki ai shi sako illa yake yi yadda ka san miki yana yin illa a jiki a jirauni an sari mutum ya jirauni to haka sako ma yake illa a imani yazidu bi ziyadatil a'mal wa yanqusu bi naqsihi ma dama mutum yana yawan yin sabo to imanin sa raguwa yake amma in mutum yana yawan ayyukan da Allah ke so to imanin sa karuwa yake to mutum sai ya kai munzalin da miki da sabo yake ma imani zuciyar ba ta jin radadin sa wato bata filin nan sa ba ta jin radadin to wannan alama ta farko kenan ta yaya mutum ya aikata sabo amma bai damu ba yayi sabo amma yadda ka san bin Allah yayi haka zai ji akwai wanda idan ya aikata sabo komin kankantarsa abin zai dinga ji abin da ake cewa conscience ko zai dinga ji a zuciyarsa abin yana bin sa yana bin sa yana jin ba dadi wallahi yanzu wani idan ya aikata karamin abu kwana uku zai baya jin dadi yana nadama akan abin to alama zuciyar a raye take alama zuciyar tana da lafiya ba cewa aka ce mutum baya sabo ba wanda isa zan baya sabo kullukum khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun dukkan ku masu kuskure ne kuskuren ne bambanta akwai wanda suke yi na ganganci akwai wanda suke yin manya akwai wanda su kuma sai dai su saga irin zunub kananan laifuka akwai wanda kananan laifukan ma suna kiyayewa sai dai bujiro ba tare da sun yi nufi ba to daga lokacin da mutum ya zamanto ya kai munzalin da zai aikata sako kuma bai ji abu a ransa ba to alama ne na cewa zuciyarsa majinyaciya ne wala yuji'uhu jahaluhu bil haqqi sifa ta biyu jahilcin da yake da shi na da gaskiya la yuji'uhu baya damunsa alwaj'u shine wahala wahalar da ake ji na jinya can al'alamu la tu'limuhu al'alamu shine radadi zogi nan kuma alwaj'u shine wahala da za a ji kamar irin na jinya to la yuji'uhu jahaluhu bil haqqi jahilci shi ma ai jinya ce to jahilcin sa ya zan bai san gaskiya ba ya zan bashi da ilimin addini ya zan bai san ya zai warware al'amura na haƙoƙin da Allah ya tsora a kansa ba wannan baya baya damunsa haka kawai yake zaune shi ba abin da ya dami sun mun bukuma ba za a je wajen karatu ba ba za a je wajen ɗaukan ilimi ba ba za a shaurari wa'azi ba ba za a je a yi tambaya ba shi wannan duba ya damunsa haka kawai gaba gaɗi zai hidimarsa to alama na cewa zuciyarsa tana da jinya wa aqaiduhu albatila kudirce kudircensa ya zamanto munana ne kuma ba shi da kyakkyawan kudiri a lokacin da mutum ba shi da ilimin addini kan ai kuma kudirce kudirce ba za su kyautata ba إلا نادرا فإن القلب إذا كان حيا تؤلم بورود القبائح عليه domin fa abin da yasa ita zuciya in dai rayayya ce to duk lokacin da aka samu munana sune alqaba'ih jam'i na alqabih idan ya gudana akan zuciyar to zuciyar za ta ji radadi za ta ji ba daɗi wata alamu bi jahalihi bil haqqi zuciya in rayayya ce takan ji zogi tana ji radadi dangane da jahiltan al'amarin gaskiya da tayi bi hasabi hayatihi wannan shi ma yana tafiya ne gurgurdan irin rayuwar da zuciyar take da shi in tana da rayuwa mai yawa to damuwar da za ta yi a lokacin da bata san gaskiya ba zai fi yawa mun gane a lokacin da abin da bai dace ba ya bi ta kan zuciyar damuwarta zai fi yawa wato abin da ake nunawa da wannan bayani a lokacin da ya zamanto mutum zuciyarsa rayayya ce to idan har ya jahilci al'amarin da yake na gaskiya zai ji ba daɗi idan ya aikata wani abu wanda yake ba daidai ba zai ji ba daɗi to amma yadda wancan zaidu zai ji ba daɗi watakila ya bambanta da yadda amru zai ji ba daɗi mun fahimta wannan ana samun tafawutin bisa tafawutin lafiyar zuciya in zuciyar tafi lafiya to tafi jin zogi kamar yadda jiki ma in jiki yana da lafiya lafiyar jiki shine zogin da zaka fice in jikinka lafiyayye ne sosai to dan kankana abu zaka iya jin zogin sa amma idan jikin babu lafiya sosai to ba zaka ji radadin sosai ba in kuma matacce ne ba za ma ka ji radadin ba mun gane yadda batu yake ko to shine abin da ake nunawa anan fa innal qalba idza kana hayyan tu'lamu بورود القبائح عليه ko ta'alamu bi wurudil qaba'ihi alaihi wa ta'alamu bi jahlihi bil haqqi bi hasbi hayatihi gurgudan yadda rayuwar zuciyarki wa qad yashuru bil marad kuma ko da zuciya rayayya ne za ta iya jin idan rashin lafiya ya shige ta sai ta kokarin neman magani wa yashtaddu alaihi miraratu dawa tsacin magani zai mata tsanani yadda idan ta sha maganin amma a hakan ba zai hana ta sha maganin ba fa huwa yu'thiru baqa al-alami ala mashaqqati dawa to sai zamanto yana fifita wanzuwar radadin akan tsanani na magani wa min alamati amradil qulubi yana daga cikin alamomi da za a gane zuciya tana da jinya عدولها عن الأغذية النافعة إلى الضارة وتزوجها تزمنتو تاكركتي daga abinci wanda yake mai amfanarwa ta koma zuwa ga abinci wanda yake mai cutarwa zuciya ma tana da abinci yadda jiki yake da abinci da yake sa ya rayu haka zuciya ma tana da abincin da yake rayar da ita mutumin da yake da lafiyar kwakwalwa zai nemi abinci mai kyau ya ci wanda ba shi da lafiyar kwakwalwa zai iya ɗima abinci mara kyau a juji ya ci ko ba haka bane kuma wannan ɗin sai ƙara cutar da shi to haka ita ma zuciyar take yana daga cikin alama cewa zuciya bata da lafiya sai ta karkata zuwa ga kalaci ta karkata gabarin wato aduluha uduluha anil agdhiyatin nafi'a kaucewarta tabar kalaci mai amfanarwa ila darwa ta koma zuwa ga kalaci mai cutarwa wanne ne kalaci mai amfanarwa da zuciya karatun alqur'ani azkar wannan yana rayar da zuciya ala bi zikrullahi tatma'innul qulub ambaton Allah yana sanya zukata su ƙara samun nutsuwa to sai kuma zuwa ga al'agdiyatin barwa wa uduluha anid dawa'in nafi'i ila da'iha baro da kuma kaucewar da za ta yi gabaran magani mai amfani ta koma zuwa ga jinya wacce take mai cutarwa maimakon a ɗauki magani mai amfani a'a sai ta ƙi maganin sai ta ƙara kutsawa cikin jinya mai cutarwa wato a lokacin da saƙo ya bujiro wa mutum ya aikata to maimakon ya karkata zuwa ga tuba zuwa ga Allah ya ci gaba da bin Allah subhanahu wata'ala yana nadama yana gyarawa sai kuma ya ƙara kutsawa cikin wani laifin to wannan alama ne cewa zuciyar ba ta da lafiya falqab qalbu sahihu domin ita zuciya mai lafiya yu'thiru an-nafi' ash-shafi 'ala ad-dari al-mu'dhi tana fifita magani wanda yake mai amfani ne a kayan abin da yake mai cutarwa ad-daru al-mu'dhi din ma'anar su daya kullun tana fifita abin da yake mai amfani kuma mai warkarwa ta yi watsi da abin da yake mai cutarwa wal qalbul maridu ita zuciya kuwa mara lafiya bi biddi zalik ita kishiyar haka take kullum abin da yake mummuna zaka ga shi take sha'awa kaga mutum baya sha'awan ayyukan alkhairi ayyukan sharri sun fi burge shi ayyukan ashiya su ne suke ba sha'awa saba ma Allah shine abin da aka sa a gaba karatun alkur'ani afkar cijewa daga haramun dagewa a runtsa idanu da makamantan irin waɗannan a'a ba wannan ne yake ba sha'awa ba zaka ga a wajajen ayyuka misali a wajajen aikin gwamnati mun sha gani ko mu ji labari idan aka zo inda ake samun kuɗi wani shi sai ya ƙiya shiga cikin lamarin da ake yi na samun kuɗin amma ta hanyar da bata dace ba sauran masu yi su kuma suka tara abin duniya sama da yadda ake tsammani shi kuma wancan yana nan sai abin da yake gwamnati ta ce a bashi shi kuma bai sami abin da ake ba baya yawan canja mota babu gine-gine manya-manya babu kuɗi kala-kala me ake ce masa irin wannan ha ban ji ba mara rabo ko a ce masa wawa ko a ce bai san abin da yake ba ko ba haka ba ne to kaga ita zuciya rayayya kullum tana neman magani ne da abin da kuma zai amfanar da ita amma zuciya matacciya ita kuma tana son bin sha'awa ne shi ta sa a gaba to mala yace wa anfa'ul agbiya kalaci na zuciya wanda shi yafi amfanar da ita ya bata rayuwa ya kauda mata jinya shine gaza'ul iman wato kalaci na imani da Allah imani shine babban abin da zuciya take rayuwa da shi zuciya da ba ta da imani matacciyar zuciya ne zuciya mai imani ita ce zuciya rayayya idan jinya ta zo mata fa menene za ta riƙa wani rigakafi za ta riƙa kafin jinyar ta shiga ma Allah ya mata kandagarki wani magani za ta riƙa ta yi amfani da shi a lokacin da ta samu shi'urun jinya ya shiga shi ne ce wa an fa'ul adwiya magani mafi amfanarwa shi ne da wa'ul ƙur'an magani na alƙur'an ba wai ka rubuta ƙur'ani ka sha ba karanta alƙur'ani shauraran alƙur'ani aiki da abin da ƙur'ani ya zo da shi to insha Allah mutum idan ya haka ya samu waraka Allah ta'ala ce wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara mun sassaukar a cikin alqur'ani ma huwa shifaa'un abin da yake waraka wa rahmatun lil mu'minin ko rahma ne ga mu'mine masu rayayyar zuciya shifa'un kuma wani waje Allah subhanahu wata'ala ya ambace shi شفاء لما في الصدور يا أيها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور ورحمة وهدى ورحمة لقوم يؤمنون cikin sarauta Yunus ko lalle Allah subhanahu wataala ya ambace shifa'ul lima fi sudur wato can a cikin sarautar Isra'i da aka ambata ma huwa shifa'un wa rahmatun abin da yake waraka to shine cikin suratu yunus sai aka fassara shifa'un lima fi sudur wato yana zamantowa waraka ce ga abin da ke cikin zuciya me abin da ke cikin zuciya itiqadat duk lokacin da mutum ya zamanto waɗansu abubuwa munana sun bujiro to insha Allahu alqur'ani zai magance masa Allah ka shirya da mu to malai ce alamatu sihhatil qalbi bayan da aka ambata mana alamomi da ake ganewa jinyar zuciya to ga alamomi da ake ganewa in zuciya tana da lafiya yace an yartahila anid dunya hatta yanzila bil akhirah mutun ya tafi gabaran duniya har sai ya sauka a lahira ya bar duniya ya sauka a lahira ba ana nufin mutun ya mutu ba a amana ana nufi kullum hammin mutum ya zamanto lahira ne abinda mutum ya nufata lahira duk cikin al'amuransa da zai gudanar yana yi yana tuna lahira in zai yi aiki sai ga menene natijar wannan aikin menene sakamakon da za a samu a dalilinsa a lahira mai kyau ne ko mummuna to wannan sai zamanto masa ma'auni alama kenan na farko da za a gane cewa zuciya rayayya ce wa ya hullu fiha mutum ya sauka a lahira ɗin hatta ya buƙa har dai ya wanzu a nan duniya ka annahu min ahliha kamar ma cewa ya tafi lahira shi saka waɗanda imaninsu da Allah ya yi yawa sai kaga wallahi duniyar ba komai bace a wajensu haka magabata suka dinga yi duniyar ta zo mun sun juya mata baya an ce musu an ba su aljanna cikin sahabbai amma kuka suke yi suna ga cewa yaya lamarinsu zai zama a kiyama gashi manzon Allah as-sadiqul masduq ya ambata fulanun fil janna haka suka dingale saboda imanin su rayuwar da zuciyarsu take da shi ya kai gaya to haka na waɗanda suka zo bayansu da za ka dinga ji a cikin sira irin yadda aka dinga kwatantawa har a wannan zamani namu idan mutum ya zamanto lahira ita ce muhimmiya a wajensa to kullum ma'auninsa yana dubawa da lahira yakan bar abin da zuciyarsa take sha'awa in ya fahimci cewa babu kyakkyawan sakamako a lahira shi ne ya ce wa ya hullu fiha hatta yabqa ka annahu min ahliha kamar da shi yana daga cikin mutanen lahiran ma wa abna'iha yana daga cikin ƴaƴanta ja'a ila hadhihi ad-dar gariban sai ya dauki kansa kawai ya zo wannan duniyan ne a matsayin bako ba nan ne wajen zama ba ya akhudhu minha hajatahu zai dauki bukatarsa ne kawai wa ya'udu ila watanihi ya koma garin su kamar misali mutumin kauye da ya shigo cikin gari ya sai da kayansa ya zo shi da geransa kawai zai zo ya sayar ne shi ke ne dan sai abubuwan zai sai ya koma gida ai cikin gaugawa za ka ga yana aikinsa daga ya zo ya gama abin da zai kawai sai kuma ya nemi gida baya kokarin zama ya shanta ke miƙe kafa to wanda yake da rayuwar zuciya haka yake ɗaukan duniya kullum yana kawowa ajalinsa kusa baya tunanin cewa yana da wani dogon zango wanda yake tunanin ajalinsa yana kusa insha Allah ya fi kusa da gyarawa to shi yasa kullum da mu mutum zuciyarsa ta ta'allaka da lahira da kokarin kyautata lahira to anan ne mutum zai fi yawaita yin shiri zai fi yawaita sanya magani a jinyar da za ta iya shiga cikin zuciyarsa amma wanda ya zamanto zuciyarsa tana da jinya to shine zai miƙe kafa abinda sha'awarsa ta jashi zai aikata ba matsala abinda ransa yake so shine ya sa a gaba ko da Allah ya ki wannan kuma kullun yana daukan kansa kaman lokaci bai yi ba kama kala sallallahu alaihi wasallam li abdullahi bin umar kama yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga abdullahi dan umar yace kun fi dunya ka annaka gharibun aw abir sabil ka zamanto a duniya kamar bako aw abir sabil ko mai ketare hanya rawahu al-bukhari imam al-bukhari ya kawo wannan hadisi daga abdullah dan umar ne wanda yake bako bakunta kawai yazo wani abu ne kawo shi zai yi ya koma garin su tana ganin ya gama abin da zai zai ci gaba da zama komawa gida zai yana tunanin iyalansa baya koma dama ya gama abin da zai yi har ma sai ka ji bawashi yana cewa to bako zai halinsa me halin nasa zai koma to annabi ya ce rayuwarka a duniya ka ɗauka kai bakunta ka zo akwai lokacin da bakon zai halinsa to kullum ka sa wannan a rai sai ce au abir sabilin ko mai ƙetar hanya mai ƙetar hanya malamai suka ce wanda hanya ta kawo shi gari zai wuce wannan yana ɗaukar ma'ana abiru sabil abiru sabil yanzu mutum ya taso daga maiduguri zai je kano ko ya taso daga maiduguri zai tafi abuja ko ya fito daga abuja maiduguri ya nufa sai ya zo ta azarai sai ya tsaya ai suna tsayawa ko in ya tsaya menene ke tsaye da shi ko dai ya guzurin abinci ko ya bukata ko ya ƙara mai ina iya abin da yake tsaye da shi kenan to don Allah ya nufi mai duguri kana ga zai shantake a nan wajen kuma shikenan sai mika kafa ya fakin din mota ya dauko kan bed ya saka ya kwanta a ci gaba da bacci iya abin da wani ma take away yake dauka haka al'adan matafi yake take away ne ce a bamu take away wani ma in ba za a sai take sai a sai dan wannan abubuwan da an yi packaging ana tafiya a motan ana ci wani dan yanka masa nama ya aje haka ana tafiya ana dodalawa ana shan ruwa ya tsaya kuma a garin to abiru sabil kenan to annabi ce ka zama a duniya kamar haka wato cikin gaggawa ka zo da gaggawa zaka wuce kar ka dauka nan ne wajen zaman ga can destination ɗinka malai ce wa kullama marida alqalbu athara ad-dunya duk lokacin da jinya ta wato ta mamaye zuciya duk lokacin da zuciya ta fi jinyata athara ad-dunya to sai ta fifita duniya sai ta fi zaben duniya sai tafi tunanin duniya akan lahira istawtanaha ta maida duniyar a matsayin alwatan alhali duniya kuma ba watan bane annaha laysa li hayyin watana haka imamu shafi'i haka ya ya ya ya ya abin nan ya yi waɗansu abiyat inna lillahi ibadan futana طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا نظروا فيها فلما علموا أنها ليس لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سكنا إذا ليس لكل حي وطنا بتزمنت وطن الوطن شيني وجن زمان bata taba zama wajen zama don Allah duniya ta zama wajen zama ga wani da za ta zama wajen zama ga wani wallahi da yanzu manzon Allah yana ta amma kowa yana tafi akan ajali Allah ya ce innaka mayyitun wa innahum mayyitun kai din zaka mutu su din ma za su mutu to wanda zuciyarsa ta zan jinyarta ta yawaita sai mai sai fifita duniya ya maida ta wajen zama hatta yasira min ahliha hadda ya zamanto daga cikin yan duniya kwatsam da yake bata da alƙawari lokaci guda kuma sai ta dauka da mutum bai shirya ba shi ne kaji mutane suna da na sani ila rabbir ji'un in an je alkiyama tun anan duniya suna cewa laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akun min as-salihin a dan jinkirta mun muna gazawar da nayi nan na fifi ta duniya yanzu zan koma zuwa ga lahira nayi sadaka nayi ayyuka masu nagarta walau ya akhara Allahu nafsan idza jaa ajaluha Allah baya jinkirta rai in ajalin yazo don haka zukatan mu su kokari su zaman to rayayya koda jaraba ta saka jinya ta same ta mu fadaka mu warkar da jinyar qabla fawatil awan ubangiji Allah ta'ala ka rayar mana da zuciyar mu Allah ya gafarta mana kurakuran mu Allah ka sanya aljanna ta zama komar mu anan za mu tsaya insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ubangiji ya tara mu alada wanda muke kuskuren Allah ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك